محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا تقوس قوتا جمادى ثاني إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasaɗinmu na talatin da tara daga cikin zeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutu ha na waƙidu ha wa fada'ilu ha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba a muna nan a cikin nawaqidu la ilaha illallah wato abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah wanda malam yake muqaddima dangane da ma'anar abin da ake nufi da cewa nawaqidu la ilaha illallah wato abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah a mun yi bayanai masu tsayi wanda muka ce abin da ake nufi da wannan nawaƙit ɗin su ne dai asbabun ridda wato dalilan da ke sa musulmi ya yi ridda ya bar addinin musulunci waɗanda suna faruwa ta hanyar furuci ko da baki ko kuma wani aiki na gaba wala Allah ma kuma tare da yin bayani kuma mutum ya kafe akan wannan abu to wannan zai iya sawa ya bar musulunci baki daya an gane magana da kyau ko to sai dai malam ya ce a akwai kafirin ko murtaddin da akan ce masa ya ainihin wato zo ya tuba ya bar wannan abu ga wanda ya ridda ba tare da sani ba kenan ba tare da ya san abin da ya ridda ba ne amma akwai wanda ba za a a nemi ainihin wato ya tuba ba kawai daga yayi ridda hukumar musulunci kamata ya ta kama shi ta yanke masa hukuncin ridda wanda kuma shine kisa shine malam yake cewa minal murtaddina ko nan zamu tashi ko wa minal murtaddina man yuqtalu bidun istatab bidun istitabihi daga cikin masu ridda akwai wanda ake kashe shi ba tare da an nemi ya tuba ba ba a da buƙatar sai an ce wani abin da kai ridda ne ka zo ka tuba wa huwa man taghallazat riddatuhu shine mutumin da riddarsa ta girmama ta kaurara ta burunƙasa a zaka samu wani yayi ridda wani ma bai san yayi ba yana ta harkokin gabansa ya dai bar musulunci akwai kuma wanda za ka ga yayi ridda kuma yana ɓata addinin musulunci yana cin zarafin musulunci da musulmai baki daya to irin wannan wanda ya ridda kuma ya bar musulunci sannan ya koma yana cin kafa wa musulunci yana ainihin wato yi wa musulunci zagon ƙasa da ƙara ɓata shi da a aibanta shi to irin wannan malamai suka ce ba ma a nemansa da tuba hukunci kawai ya kamata a zartar a kan shi fa innahu yuqtalu wa la yustatabu wannan za a kashe shi ba tare da an nemi tubansa ba me dalili ya ce himayatul liddini don kare addinin Allah da tsare shi saboda kada ya ɓata addini ya saka wanda suke cikin addinin ma na hakika ya zama suna da shakku da kokonto akan wannan addini din an gane wa himayatun li ulil daruriyatil khams allazi jaa al-islamu bi hifziha kuma saboda a kiyaye waɗannan ad-daruriyatul khams wato wanda musulunci iya zo ya ce a kula da su daga cikin waɗannan na wa himayatul ula ad-daruriyatul khams wato da kiyaye ta farko daga cikin ainihin wato ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar wanda ya zama larura ne wajibi ne a kiyaye mutane su wanda wannan kuma allati ja al-islamu bi hibziha wanda musulunci yace a kiyaye su wanda kuma daga ciki ta farko shine himayatud dini kiyaye wa mutane addininsu to kashe wanda ya ridda da ɗaukar mataki a kansa musamman wanda ta ghallazat riddatuhu riddarsa ta burinƙasa ta girmama ta kai wani mataki to ana kashe shi ne don kiyaye addinin da kuma ɓata addinin na fata an fahimci magana saboda in an bar shi yanzu riddarsa ba shi kaɗai ta shafa ba ba shi kaɗai za ta cutar ba za ta cutar da hatta waɗanda suke cikin addinin musulunci suka yadda da shi suka gamsu da shi sannan kuma suke fatan mutuwa a cikinsa to zai sa musu shakku da kokwanto a cikin addinin jama'a kun fahimci magana da kyau ko wal murtaddu malam yace riddad daidai huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi shine mutumin da ya kafirce wa Allah bayan da shi musulmi ne an gane ko innal ladhina kafaru innal ladhina amanu thumma kafaru ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا سيتي أولئك لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا أن غانا مغانا دكيوكو يوا تشيني كتوا والمرتد شي وند يرد هو الذي يكفر بعد إسلامه شيني متمن دي يكافر تيوى الله باين دا شي مسلميني إما al'i'itiƙadu immal i'itiƙadi bi kalbihi ko dai ya zamanto ya ƙudurta hakan a cikin zuciyarsa ma'ana ya ƙudurta kafirci bayan da shi musulmi ne aw shakkun ya hasulu lahu fi umurid dini ko kuma mutum ya dawo yana shakka ya shakka ta shiga jikinsa ta shiga zuciyarsa bayan da ba shi da kokonto akan addinin Allah mutum ya dinga addini yana tunanin kamar addinin nan ba na gaskiya ba ne yana yi yana tunanin to anya yanzu an ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza anya musuluncin nan namu gaskiya ne kuwa to wannan shakkar tana iya kai mutum zuwa ga me zuwa ga yin ridda an gane maganar da kyau ko tare da cewa akwai wasu abubuwa da suke bujurowa musulmi wanda su ba a kiransu ridda kamar yadda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbata annabi yake cewa ya ati shaytanu ila ahadikum shaydan yakan zo wa ɗayanku fa yaqulu lahu sai ya dinga faɗa masa a zuciyarsa man khalaqa kaza waye ya halicci abu kaza sai zuciyar shi ta bashi amsa cewa Allah ne ya halicci wannan abu sai kuma ta ƙara riya masa to wa ya halicci kaza kuma sai zuciyar ta ƙara ba shi amsa cewa Allah ne sai ta ƙara riyo masa annabi ya ce da haka da haka da haka har zuciyar ta kai masa matakin da za ta yi mar tambaya to shi Allah da kake ta cewa shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza to shi Allah kuma wa ya halicce shi to sai manzon Allah ya ce idan zuciyar mutum ta iso da hi ga wannan mataki to yayi ta'awuzi ya nemi tsarin Allah sannan ya watsar da wannan tunanuka da waɗannan a nazarce-nazarce da tunane-tunane da yake yi to yanzu wannan mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan irin tambayoyi da shaidan yake zuwa cikin zukatan mutane yana bujiro musu za a iya cewa ya yi ridda? bai yi ridda ba na fata an fahimci magana bai yi ridda ba amma wanda ake magana shine wanda gashi musulmi ne amma hatta cikin tattaunawa za ka yana cewa ai da mu da su duka lalube ake cikin duhu ba wanda yake da tabbas to kaga wannan shakku da ainihin kokonto ya shiga cikin zuciyarsa dangane da addinin Allah abin da yake wajibi a kansa ɗayan biyu imma dai ya tabbatar da shakkunsa ya bar addinin gaba ɗaya imma kuma ya watsar da wannan shakka da wannan kokonto da wannan tunani cewa da musulunci da addinin da ba na musulunci ba lalube ake ya cire wannan kwata-kwata a ransa in kuma yaƙi to irin wannan kalmomi suna iya saka shi yayi mai yayi ridda an gane to saboda haka wannan shine bambancin wancan da ainihin wato wannan sai malar rasulan ya ce au fi'ilin ko kuma mutum ya aikata wani aikin da zai zama wannan aikin kai tsaye kowannan furucin kai tsaye ridda ne aiki ne zai aikata amma wannan aikin yana fassara shi da cewa ya yi mai ya yi ridda yanzu mutumin da abokinsa a ofis ya gayyace shi aurensa a coci kuma sai ya zai cocin da ya je cocin kuma sai pastor ya tashi yana addu'o'i yana Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki sai shi ma ya tashi yadda ake rinsa idanu aka yi rinsa idanu in aka yi addu'a ya ce amin Yesu almasihu ka yi mana kaza ka sa musu albarka cikin wannan augo da amarya amin duk wasu kalmomi da ake yi shi ma ya narke a cikinsu ana yi tare da shi kuma yana amsawa yanzu wannan ya yi ridda ko kuma yana nan a cikin addinin musulunci ya yi ridda saboda ya je cikin abin da yake mafi tsada cikin addinin Allah shine menene addu'a saboda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah an gane maganar da kyau ko wa yake amsa kiran wanda yake cikin tsananin bukata amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yake yaye munanan abubuwa wa yaj'alukum khulafa al-ardi wa yake mai da ku mayau da khalifofi a doran ƙasa sai Allah ya ce a ilahum ma Allahi yanzu akwai wani Allah da ke yaye muku damuwoyin in kun roke shi in kun kira shi kuna cikin halin kunci akwai wani Allah da zai amsa muku irin wannan in ba Allah na gaskiya ba amsar ijiya ita ce babu wani Allah da zai amsa mana haka in ba Allah saman bakwai ba ina fata an fahimta to kaga abu mafi tsada an gane magana da kyau ko kuma a wani guri yace qul Allah aw du'ur rahman ayyam ma tad'u sai ce falahul asmaul husna ku kira Allah ko ku kira ar-rahman kowanne kuka kira dai shi Allah yana da kyawawan sunaye ko mafi kyawun sunaye an gane magana da kyau ko a wani guri kuma ya kwandemin ɗin allolin ƙarya ya ce fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ba su isa su yaye muku ainihin wato baƙin ciki ko damuwa ko cuta daga gare ku ba basu kuma su canja muku hali mummuna ya dawo kyakkyawa ba ina fata an fahimci magana to kaga ya ɗauko abu mafi tsada da ake tabbatar da allantakar Allah a kansa shine addu'a ya zo yana yi da sunan wanda ba Allah ba to wannan kai tsaye aiki ne da gaba da baki wanda ya mai da hi menene kafiri ya riddantar da shi shi yasa lokacin sayyidina Umar babban fasto ya gayyace shi ya ce masa ina roƙonka kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin littafinsa Adabu Zifaf fi Sunnatul Mutahhara da yazo yana bayani akan abubuwan da ya haramta a gabatar a gurin walima sai ce daga cikin tarukan waliman da Allah ya haramta shine taron walimar da ake ambaton sunan wani Allah a gurin karka kuskura ka je wannan taron in dai taro aka ce akwai arna a gurin za a kira sunan wani Allah a gurin to ba taron ka bane kai musulmi to da ya zo yana kawo waɗannan dalilai sai kawo hadisin sayyidina umar cewa wani babban fasto ya gayyace shi cewa ya je cocin shi domin ya karrama shi don ƙararrama ya faɗa ya ce litakrumani don ka karrama ni a ce ni ma ga shugaban musulmi ya zo coci na ka san haka suke ya su gayyace ku saboda su samu wata girma ko wani mutunci a cikin addini a ce ai gashi ma suna gayyato shugabanni a cikin addinin da ba nasu ba kuma suna amsa musu sai su ƙara samun jama'a da mabiya dangane da wannan to sai umar ya rubuta mishi wasiƙa a cikin wasiƙar yake ce masa inna la nadkhulu kana isakum mu musulmi an hana mu shiga cikin cocunan musulunci ya hana mu je cocin ku sai kawo masa dalili guda uku yace na farko min ajli suwarin latifiha saboda hotunan Yesu da kuke zanawa kuke makalawa an giciye hinan yayi rangaranga da kayi haka ina fata an fahimta ya ce na farko abin da ya sa ba za mu je ba saboda annabi muhammad ya hana manna hotuna irin waɗannan ba a coci ba koma a ina ne ya ce na biyu wa tubul da gangunan bibi da kuke bugawa a cikin cocin na uku ya ce wa da'awati kum li ghairillah da kuma addu'a da kiran wani Allah da kuke yi a cikin cocinan ku wannan dalilan guda uku ya sa musulunci ya hana mu shiga cocinan ku don haka ba zan zo ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku to saboda haka a ƙarƙashin wannan malamai suka ce duk mutumin da ya kuskura ya je guraren ibadar wani Allah daban ana irin waɗannan maganganun yana zaune a gurin bai tashi ya tafi ba wala Allah ma yayi musharaka da su cikin irin waɗannan maganganu da irin waɗannan furutai to gaskiyar magana wannan yana iya sawa ya ainihin wato yi ridda yasa ya ce au ƙaunin ko mutum ya ya ainihin wato furta wata magana wanda au fi'ilin ka ya aikata wata magana ka an yasjuda li ghairillah mutum ya faɗi ya sujuda ga wani Allah yanzu ka duba irin yadda fadawa suke wa sarakuna da kuma yan keje ke wanda suke wa yan siyasa da alhazai ko ina fata an fahimta mutum ya je gaishe da wani kaga ya zube a ƙasa gaba ɗaya ya gurfana wani ma wallahi sai ya goga gohinsa a ƙasa saboda wai ya girmama wanda ya zo gaishe shi saboda yana neman wani abin duniya a gurin shi to wannan na iya sa mutum ya ridda an gani ai ba nesa muke da hadisin mu'azu dan jabal ba na karanta satin da ya wuce cewa mu'azu dan jabal lokacin da ya je kasar yaman dama tun kafin ya tafi manzo Allah ya ce innaka ta'ati qauman min ahlil kitabi zaka je wasu mutane wanda suke su ma suna ikirarin addinin sama ne suke da shi ma'ana addinin su addini ne wanda aka sauke littafi daga sama sai maza Allah ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah an gane ku shahadati Allah ilaha illallah zama abu na farko da zaka kira su akai shine su shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya lissafa masa har zuwa waɗannan arkanul islam duka bayan da ya gama masa yi masa nasiha akan cewa wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin ba ta da wani makari da zai kare ta zuwa gurin Allah an gane mu'azu dan jabal da ya je ya gama abin da zai yi ya dawo to sai kwaikwayo wata ɗabi'a da ya ga ƙananan kiristoci da yahudawa suna yi wa manya-manyan malamansu shine in sun zo gaishe su su gurfana har ƙasa su sunkuya har ƙar su gaishe su to yana zuwa kuwa da suka yi karskiya da manzan Allah sai ya zube a ƙar yau manzan Allah irin wannan gaisuwa ta gurfana sai annabi ya ce tashi tashi tashi tashi kai kuma ina ka koyo wannan sai ya ce masa ai yaman da na je an gane ko na je na samu manya-manyan fada da manya-manyan fastoci da ruhubaniyawa almajiransu suna musu irin wannan gaisuwa sai na gaba wanda ya cancanci irin wannan gaisuwa ta girmamawa da ya wuce kai manzan Allah zala sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan yi umarnin wa wani ya fadi wa wani sujuda to da na umarci mace ta faɗi ta yi wa mijinta sujuda saboda girman daraja da yake da shi a kanta kaga kenan yanzu irin wannan gaisuwa ta gurfana harkar ka gaida mutum a gurin annabi muhammadu menene ma'anarta sujuda an gane magana da kyau ko an gane magana da kyau ko yawwa to wannan shine aw yadhbaha li ghairillah ko kuma ya yanka a da sunan wani Allah aw yanzira li ghairillah ko kuma yayi bakance ga wani Allah haza fi'ilun man fa'alahu faqad tadda waɗannan ayyuka ne in ji malar rasulan ya ce wanda duk ya aikata su ya yi ridda ya bar addinin Allah shi ne yanka da sunan wani Allah ko kuma a yanka ko kuma su duda wa wani Allah ko kuma yin bakance ga wani Allah subhanahu wa ta'ala yasa cikin hadisi annabi yake cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala yu'sihi ko fala ya'sihi duk mutumin da yayi bakance akan da'a da kuma tabbacin ibada ga Allah wannan ya cika bakancan amma mutumin da ya bakance wanda yake cike da saban Allah ko ma shirka to kar ya kuskure ya aikata wannan ainihin wato a bakance an gane magana da kyau ko sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun taba zuwa suka samu manzan allah suka ce ya rasulallahi mun kasance a zamaninmu kafin zuwan musulunci mukan yi addu'o'i na rukuya ga waɗanda muka samu suna da matsala na junnu ko sihiri tattare da su shin a yanzu a musulunci za mu iya ci gaba da waɗannan addu'o'i da muke a zamanin jahiliya sai manzan allah ya ce a'ridu alayya ruqakum ku bujiro min da waɗannan addu'o'i na ruƙuya da kuke na ji su na fata an fahimta da suka bujiro masa da su sai ya ji kalmomi ne waɗanda Allah kaɗai ake ambato a ciki ba shirka babu wani hayaniya sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ba'asa bir ruqya ma lam yakun fihi shirkun babu laifi ga addu'o'i da za a yi na tofi ga addu'o'i da za a yi na wani sihiri ya kama shi ko na wani aljanin sun kama shi matuƙar a cikin addu'o'in babu menene babu shirka ga Allah da haka duk addu'ar da za ka yi marar lafiya matuƙar a cikinta babu wani shirka ba ambatan wani aljani ya rauka ya ilu ya sakarkata ya ilu ina fata an fahimta to in dai ba irin wannan surkullan da wannan hayaniyar to wannan babu laifi don an yi wa mutum marar lafiya don samu ya fita daga cikin halin da ainihin wato yake ciki saboda haka dai a takaice a mutum ya zamanto bai yi yanka da sunan Allah ba an gane ku yauwa eh yauwa bai yi yanka da sunan wani Allah ba kare yanka da sunan wani Allah an gane maganar da kyau ku au yanzira li ghairi Allah ko bakance da sunan wani Allah bai halatta ba هذا فعل من فعله قدر فقد ارتد aw qaulin malam yace ko kuma ya faɗi wata magana wacce take fassara shirka ga Allah ko wani a makamancin haka bi an ya takallama bi sabbillah ko dai mutum ya bi magana da karara tana zagi ga Allah subhanahu wata'ala a zagi ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko shi yasa Allah ya hana a zagi allolinsu saboda kar su masu zagi Allah ba tare da ilimi ba aw sabbir rasuli ko kuma mutum ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zagin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shirka ne kuma fita ce ga musulunci kafirci ne ridda ne mutumin da duk ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan yayi ridda ya bar addinin Allah ko kuma ya ci zarafin manzan Allah ko ya ci mutuncinsa ko ya taɓi mutuncinsa in kana son bayani wanda zai gamsar da kai ɗari bisa ɗari je ka karanta littafin ashifa ita arifi hukukil mustafa ita arifi hukukil mustafa na alqadi iyab Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya ji kansa da rahama ya haɗa mu da shi a aljanna yayi babuka da yawa masu ɗimbin yawa a cikin ashifa yana bayyana irin bala'in da ke kan mutumin da ya kuskura harshensa ya kasassabar taɓa mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa duk kalmomi da za ka yi ga manzan Allah ka iya bakinka ka kuma yi taka tsantsan hatta a wajen yabo na fata an fahimta to sai ka yi taka tsantsan da yabon manzan Allah in ba haka ba a garin gyaran gira sai kuma ka ɓalla idanu yasa waɗanda suka zurfafa a cikin yaban manzan Allah za a kan cewa suna kalmomi na shirka da kalmomi na ridda a ciki saboda shi yabo idan yayi yawa yabo yayi yawa yayi yawa to sai ka wuce haƙƙin wanda kake yaba ko ba haka bane in yayi yawa sai ka wuce haƙƙin wanda kake ainihin wato yaba kuma galibi yabo wanda yake dauke da waƙoƙi yana dauke da irin waɗannan zamiyar harshe din da zamiyar kafa to gara gara ma wanda ya yi shi bisa rashin sani da rashin fahimtar me yake faɗa wannan yana da uzuri a gurin Allah amma wani za ka ga da gangan kawai tsabar yanayin shauƙi ya ɗebe shi to sai ga yana faɗin kalmomi na kafirci kana ma tunatar da shi yana nuna cewa shi bai gamsu ba wannan dalilin yasa imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya yi wa kansa iyaka yana cewa walaula shi'iru bil ulama yudhri lakuntu al yawma ash'aru min labidi yace walaula shi'iru ba dan ita waka ba ita waka da kake ganinta bil ulama in aka danganta ta ga malamai yudhri tana taba mutuncin malami in malami ya bige da waƙe-waƙen yabo da kaza sai kuma yi abin da zai iya fitar da hima addini yace lakuntu al yawma ash'aru min labidi da na fi labidu ibn al'asam ma waka saboda labidu ibn al'asam jama'a zamanin jahiliya ya rayu amma sanda annabi ya bi wata waƙarsa yana cewa wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yace ala kullu shay'in ma khala Allah batilu yana cewa wa kullu na'imin duk wata ni'ima la mahalata ba makawa za'ilun wallahi sai ta gushi haka ne ko ba haka ba yace kalimatu haqqin qalaha sha'ir kalimatu labid kalmar gaskiya da wani mawaƙi ya faɗe ta a zamanin jahiliya ita ce kalmar labidu ibn al'asa yana cewa abin nan wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yace duk wata ni'ima ba makawa za ta gushe sai yace ala kullu shay'in ma khala Allah batilu ku saurara duk abin da ba Allah ba to aikin banza ne wannan abun kuma haka ne ko ba haka bane amma kaga zamanin jahiliya ya faɗa na fata an fahimci magana yawwa to wannan shine saboda haka yabo idan yayi yawa yana iya sa mutum ya zame ya faɗi kalmomin da za su anta ya shi a cikin kafirci da ridda idan bai a hankali ba yasa ake so ka ainihin wato ba a hankali an gane maganar da kyau ko a wannan yasa mai alburda shi ma ya faɗi wasu kalmomi waɗanda malamai suka yi ta masa gyara amma sun ta masa uzuri cewa shauƙi ne da ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa yi ta waɗannan maganganu waɗanda ba sa ainihin wato a kan daidai an gane ko wanda ba sa kan daidai wanda maganganu ne waɗanda in ka kalle su za ka ga cewa ya ɗauki haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala yana ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna min zudika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami ya ce wa inna min zudika duniya daga cikin kyautarka da baiwarka da ni'imar da kai wa bayi ya kai manzan Allah duniya wa barrataha da kishiyarta ita ce lahira ma'ana yana so ya ce duniya da lahira duk gaba ɗaya mallakar manzan Allah ne to duniya da lahira mallakar waye jama'a ta Allah ne kaga haƙƙin Allah ne amma yana nema ya danganta shi zuwa ga waye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa inna min zudika duniya wa darrata sai ya ce wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami daga cikin iliminka ma'ana ba ma duka ba shine ilimin lauhul mahafuzu duka ilimin annabi ne walƙalam da kuma ilimin alƙalamin ƙudura na Allah da Allah yake cewa nun walƙalami wa ma yasturun Allah har san da ya rantse da wannan alƙalami da abin da abin nan to kaga cewa daga cikin ni'imar annabi da yake wa mutane ne akwai duniya da lahira sannan kuma daga cikin iliminsa ilimin lauhul mahafuzu da ilimin alƙalamin ƙudura yanzu duk waɗannan haƙoƙin waye da ma haƙoƙin Allah ne amma sai danganta su zuwa ga manzan Allah to shi yasa dole sai mutum ya dinga taka tsantsan an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu shi ne yake cewa bi an ya takallama bi sabbillahi ta'ala mutum ya yi kalmar da take nuna zagi ga Allah aw sabbil aw sabbir rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya yi kalmar da take ainihin wato zagi ga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama yasa malamai suka ce da zagin annabi da zagin matan annabi wannan yana iya sa mutum ya ridda an gane amma wasu malamai suka ce zagin sahabbai baya sa mutum ya ridda kai tsaye sai idan ya ƙudurta wannan zagin na daga cikin abin da musulunci ya ce a yi na fata kun fahimci magana wasu kuma sun tafi akan hatta zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ridda ne kuma ni na fi yadda da wannan me dalili na saboda duk mutanen da Allah ya yabe su kai he ka zage su yanzu kamar kana warware maganar Allah ne cewa wannan yaban da Allah ya ba akan daidai yayi shi ba ko ba ku gane ba Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun ci sun yarda da shi ko kuma duk wata aya da ta ce ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani da farko da wa suke da sahabban annabi Muhammad duk wanda kaga ya shigo karkashin ayar to albarkacin kaza ne wai kadangare ya sha ruwan kasko albarkacin sahabban annabi Muhammadu ya ce amma asali su ake nufi da ayar ko ba haka bane to shikenan sai kai kuma he ka zo ka ce fasikai ne Allah kuma ya ce muminai ne jama'a kuna fahimtar magana to da wannan kenan yanzu ɗayan biyu ne in ma dai maganar ka ta zama gaskiya ya zama Allah ba gaskiya ya faɗa ba wanda kuma haihata haihata lima tu'aduna ko hasha Allah an yakuna kadhalik Allah ya fi ƙarfin ya faɗa haka ko kuma mu dawo yanzu kai ne kai ƙarya Allah ya yi gaskiya kuma wannan ita ce tabbatacciyar magana to yanzu ƙoƙarinka na ƙaryata Allah akan abin da ya faɗa akan sahabbai ridda ne jama'a ko ba ridda ba ne ridda ne to wannan shine abin da yadda malamai suke fitar da wasu abubuwa na cewa abin nan amma akwai wanda suka tafi akan cewa a suka ce domin shi zagin na na aisha ko zagin hafsa kai tsaye wannan suna da alaka da waye manzan allah don jininsa ne ko ba haka ba kuma Allah ya kira su muminai ya iyayen muminai to duka wannan yana daga ciki ala ayyi halin jama'a riddan nan da kuke gani tana da sauki wallahi wajen yiwuwarta sai dai kawai malamai suka ce idan mutum yana da matsala na jahilci to sai yayi abin sai aka ce masa wane eh wannan fa abin da ka faɗa fa ma'anarsa fa ridda ne fa sai ce inna lillahi yayi salati ya salar da ubangiji ya ce wallahi da ya san ridda ne da bai furta ba ya ce ya tuba ga Allah to wannan ba za a kama shi da laifin ya kafurcewa Allah ba ballantana hukunci ya hau kan shi amma idan mutum ya sani wata ilma an mar tambihi kai ta iya yiwa kamar yadda muka faɗa ma bayan ya yi riddar kuma sai koma yana faɗin maganganu na banza akan addinin Allah to wannan kai tsaye ana iya hukunta shi da hukuncin kafiri wanda ya ridda ya bar addinin Allah Allah ka kiyaye mana harsunanmu da bakunanmu da zukatanmu sai malam ya ce ausab bidinillahi ausab bidinillah dinil islam ko kuma mutum ya zagi addinin musulunci mutum ya zagi musulunci kabar kwanakin baya da aka samu wani mutumin banza wani mutumin Kano in ba ku manta ba ko bariya ne ko bare ne ya fito yake magana akan cewa ga ramadan dab da ramadan ana shaura kwana ɗaya ko biyu ramadan ya fito yana cewa ga ramadan ya kama musulmi za su yi azumi ga allan da baya iya tare musu komai na matsala haka ya fito ya faɗa suna wahalar da kansu suna shan kishirwa da yunwa wai suna bauta wa allan da ya bar su cikin kunci da tashin farashi da matsal wallahi malam kalmomi na ridda na gani? to kuma da aka zo irin waɗannan mutanen in aka zo aka jira akan za a kama su sai ka ji wata shegiyar ƙungiya matsiyaciya wai human rai ko? ka zo za ta tare ko kuma wannan ba ya take da suna ɗayar amnesty international amnesty international duk inda ka ji amnesty international da wasu ƙungiyoyi irin wannan na matsiyata suna sun tashi haikam suna so su kare mutum to za ka samu ya fito da wata da'awa ce ta sukar addinin Allah to haka za ka ji sun tsaya kai da fata sai sun ba shi kariya amma mu idan an taɓa addininmu ko an zagi addininmu to yanzu ga wannan a fabio ne ko waye ne waye ne sunansa ne wancan wanda ya fito ya kwatanta guduwar sawai da hijira annabi muhammad daga makka zuwa madina in ba ku manta ba godwin a fabio ko eh waye sunansa iboho to ko ma dai waye ne yawwa to kaga haka ke haka kake gani ake mana rashin adalci a ƙasar nan jama'a a zagi addininmu da musuluncinmu da annabinmu ba mu isa mai magana ba su kuma su zagi namu su kwana lafiya kuma sai an tashi wani abu na addini sai kaga an zo an yi abin da kare ba zai ci ba yanzu ku duba ku ga wai a hutun nan na kirsimeti jama'a sai ga buhari ya fito ya ba da sanarwar cewa tun daga ranar kirsimeti har zuwa a gama hutun new year din nan an ba da damar a hau jirgin ƙasa kyauta ko ba haka ba ne an ba da dama jirgin ƙasa duk inda za ka je daga kaduna abuja abuja kaduna abuja wane ne kaza kaza kano waye an bayar free of charge saboda hutun kirsimas haka aka fito karar aka bayyana amma mu kuma da aka zo aikin hajji sai ce ba ruwan shi da addini don haka ya cirewa addini subsidy sai shi ma Allah ya cire mihi subsidi ya bar shi da bala'i da tashin hankali kasar ta kisaici ai ba za ka taba Allah Allah ya barka ba wallahi don dan in baka da lissafi ba za ka dinga gane yadda ake cutar da addinin ake ɗaukaka wasu addinin kuma ba ba za ka gane ba haka ya fito ya ce ya ba da free a hau jirgin ƙasa kyauta mun yi sallar azumi a mulkinsa tun daga lokacin da ya hau zuwa yanzu kusan sau shida haka ne mun yi sallar lahiya kusan sau shida ita ma ko babu wata sallar azumi ko lahiya da ta fito wanda aka ce to daga kaza zuwa kaza an bayar free of charge a hau jirgin kasa saboda hutun sallar layya ko sallar azumi don haka hatta aikin hajji da kuke zuwa sai aka ce an cire babu ruwan gwamnatinsa da addinin musulunci da aka je aka same shi yace a wannan harkar addini ne mu gwamnatin mu ba wai ta zo ta kula da addini bane ba ruwanta da addini ba da za ku yi da mu wallahi sai mun faɗa yauwa wallahi tallahi amin malam wallahi sai mun faɗa duk wanda wallahi ya samu kujera yake cutar da addinin Allah wallahi tallahi ba za mu bar shi ba an ba daidai bane ne mu addinin nan shine gatanmu kansa muka taso a kansa muke rayuwa a kansa muke so Allah ya dauke mu kuma duk wani hidima da muke yi to wannan addinin mu ita ce kan gaba a gurinmu ba wani abin da yake gaban mu sama da wannan addinin wallahi ko me kaga muna yi to addinin muke kokarin mu ɗaukaka mu ɗaga mu kai shi inda ba a yi tsammani ba mu ba za mu yi wa addini zagon ƙasa ba in Allah ya da har mu koma ga Allah wallahi sai dai mu yi abin da zai ciyar da addinin musulunci gaba amma a ce ka samu matsayi irin wannan duk al'umma ta bahince ka cewa ba ruwanka da addini wannan ba karamar masifa ba ce Allah ya kiyaye shi ne yake cewa ausabbi dinin islam ko mutum ya zagi addinin musulunci malam ya ce kawo ayar da cikin suratu tauba Allah ya ce kul abillahi ka ce musu yanzu Allah kuma wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un kuke yi wa izgilanci eh Allah da addini da ayoyin da manzo kuke yi wa izgilanci Allah ya ce la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wa Allah wani uzuri kun kafurta bayan da kuna da imani saboda haka duk mutumin da ya nemi wa addinin musulunci izgilanci ko na furci ko na aiki don ya ɓata addini ko ya ɓata wa musulunci to Allah ya tabbatar ya yi stam a kan cewa wannan mutumin ya zama kafiri an gane malam ya ce don haka farriddatu ita ridda da kake ji ake magana a kanta ta kunu bil ana yin ta ta hanyar furuci da baki mutum zai iya furta kalmar da take ɗaukar ma'anar ridda wa takunu bil fi'li kuma takan kasance da menene da aiki mutum ya aikata aikin da ma'anarsa shine ya yi ridda wata kunu bil i'tiqadi ko kuma ta kasance da aqida mutum ya kudurta wani abu a ransa wanda wannan kudurin yana fitar da shi musulunci yanzu mutumin da a aqidarsa jama'a matan annabi gaba ɗayan su munafikai ne shi haka aqidarsa take da Allah wannan musulmi ne ba musulmi bane mutumin da a aƙidarsa abubakar da umar ‘yan wuta ne har suna suka sa masu awwalu sani salisu na ɗaya da na biyu da na uku in ka ji ɗan sha'a ya ce maka awwalu sani salisu to yana nufin abubakar umar usman an gane magana da kyau ku ‘yan wuta ne a gurinsu kuma za su dawwama a ciki suka ce duk zunubin da aka ɗauka tun daga Allah lokacin da Allah ya duniya har izuwa ranar tashin alkiyama gobe kiyama waɗanda za su ɗauki nauyin wannan zunubai su ne abubakar da umar da zina da shan giya da luwaɗi da caca duk wani zunubi gaba ɗayansu abubakar da umar za su ɗauki nauyin zunuban gobe kiyama to mutumin da wannan ita ce aƙidarsa ya ƙudurta haka yanzu wannan musulmi ne ba musulmi ba ne an gane magana da kyau ko ko kuma mutum ya ce idan ka yi ridda ka bar musulunci kana iya dawowa wannan kofa a buɗe take amma idan ka yi ridda ka bar ɗariƙarsa to nan kan ka fita a musulunci har abadan abidi na ba ranar dawowa ko ka dawo ba za a karɓe ka ba ɗariƙarsa fa ka bari amma ka fita addini ka ji shi musuluncin kana iya fita ka dawo Allah ya yarda amma shi ɗariƙarsa in ka bata ka bar addini kuma ko ka dawo ba za a karɓe ka a musulunci ba ko kuma mutum ya ce maka yana da wani salati wanda ya darajarsa da ƙimarsa ta ninninka addinin abunan abunan ƙur'ani sau saba'in ko sama da haka ko kuma mutum ya ce maka suna da wasu a'immai suna da wasu manyan malamai a cikin addininsu wanda waɗannan limaman anna li a'immatina maqaman lalle limamanmu suna da wani muƙami la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wanda wani annabi manzo ko wani mala'ika na kusa da Allah ba shi da wannan matsayi mutumin da ya kudurta waɗannan abubuwa jama'a musulmi ne ba musulmi ba ne ƙololuwar daraja banda Allah da mala'iku ba daraja ta ƙololuwa da ta kai suwa annabawa da manzanni to sai kace akwai wasu mutane wasu kalar mutane waɗanda hatta annabawa ma sun fi su sun fi annabawa ma daraja saboda haka ƙudurci abu a rai cikin aƙida ya sa ka tantance aƙida da za ka ƙudurci ya sa malamai da suka tashi saboda gudun irin wannan ya suka rubuta littattafai na aƙida ya gaji aƙidatul fahawiyya ko aƙidatul wasitiyya aƙidatu ahlus sunnati wal jama'a ko saboda malamai su bayyana menene musulmi ya kamata ya ƙudurce na me na aƙida a ransa kar ya ji ya ƙudurce abin da ba shi ba yana daga cikin aƙidar mu mun yi imani da Qur'ani mun yi imani da mala'iku mun yi imani kaza yana daga cikin aƙidar mu haka zaka ji suna ta jerowa mun karanta aqidatu tahawiyya da ko anan aiko haka muka yi malam yayi ta kawowa yayi ta kawowa har ƙarshe saboda in ba a zo aka karanta ma na haƙiƙa na na Allah da annabi ba to wasu za su ja ka su tsora ka akan wasu aƙidu na wasu ƙarci na wasu mutanen banza ai ta fama da kai kuma sannan kai ta wahalar da kanka kana wahalar da addini Allah ya shiryar da mu saboda haka a wata kunu bil itiqad mutum yana iya yin ridda a aqidance ya zama ya kudurta wani abun da ba na musulunci ba wata kunu bi shakki fi shay'in min umuri din ko kuma mutum ya yi ridda ta hanyar yin shakka akan wani al'amari na addini mutum ya sa shakka a cikin wani abu na addini ya ƙi yadda da shi ya dinga kokonto ya dinga tararrudi yana kaiwa yana komowa yana kwangaba kwan baya ya ƙi yadda da wannan abu to wannan shi ma yana sa mutum ya yi ridda saboda babu shakka a cikin addini an gane ko afillahi shakkun ko shin gare da Allah akwai shakka fatir samawati wal ard wanda ya Allah shi ya kagi samai da kasai babu shakka dangane da Allah faman shakka fi wujubi salah misali mutum ya zai ce shi yana shakkar anya sallan nan da aka ce ai ma wajibi ne kuwa da haka shi bai yarda ɗari bisa ɗari sallah kam salawatul khamsa da ake mai ba wajibai bane ba to duk mutumin da ya sa shakka akan cewa shi bai yarda da wajabcin sallah ba kawai in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari yasa za a ga wasu mutane jama'a irin wannan aƙidun suke da su zai iya ma sati kullum yana zuwa masallaci wata ran kuma sai ya yi sati wallahi ba zai je jam'i ba kai ba zai ma yi sallar ba gaba ɗaya saboda yana da aƙidar cewa sallolin nan guda biyar ba menene ba ba wajibi ba ne ganin damar ka ne kawai to wannan take sa ba zai yi wasu ba sai ya yi wasu wasu ya yi wasu wasu ya bari saboda an ɗora shi akan wannan yasa wallahi jama'a wannan aƙidun wannan aƙidun suke da su saboda yana da aƙidar cewa sallolin nan guda biyar ba menene ba ba wajibi bane ganin damar ka ne kawai wannan take sa ba zai yi wasu ba sai yi wasu su yi wasu wasu yi bane wannan ai dole ka akan wannan yasa wallahi jama'a wannan aƙida da wannan tauhidi ina sake nana ta mana cewa babu gata ga musulmi sama da shi saboda za ka iya asarar komai a addini ka je lahira Allah ya kai ma amma in kai asarar waɗannan abubuwan nan ka je lahira Allah bai bayar da za ka iya kuma da za ka dawo saboda asalin key point abubuwan da ake bukata na addini su ne ba'ada su ne asalin tushe tauran duka ne rasa ne ya sa malamai suke kiransa alfikihul akbar babban fiki sauran abubuwa na ibada kuma suna kiransa alfikihul asghar karamin fiki babban fikihu shine fikihun tauhidi da aqida karamin fikihu kuma shine fikihun fahimtar yadda zaka bauta wa Allah akan sunnar manzon Allah to da haka in ka ji malama a gida sun ce al-fiqhul akbar babban fikihu to suna nufin tauhidi da aqida san su ka san abin da ya kamata sai sauran abubuwa na ibadoji sai su biyo baya yadda ya kamata kai sallah yadda ya kamata kai azumi yadda kai nan amma babban fikihu shine ka san waye Allah me ya hukuncin Allah wannan kalma ce Allah ya yadda ka faɗa wacce ce bai yadda ba me ake so kai imani da gidan da annabawa me ake so kai imani da gidan da manzanni me ake so kai imani da gidan da mala'iku me ake so kai imani da gidan da wuta aljanna da dai sauransu ka san waɗannan abubuwan ka yarda da su saboda duk waɗannan abubuwan da na faɗa da ma wasu su akwai waɗanda suna ikirarin su musulmi ne amma fahimtar su da imanin su da waɗannan abubuwan ya bambanta da fahimta da imanin su da na ahlus sunna na hakika ga waɗanda suka ce mu aqidar mu shine Allah yana fushi wanda suka ce ba za a siffanta Allah da fushi ba mu a gidan Allah yana da ilimi wanda suka ce ba za a siffanta Allah da ilimi ba mu a gidan mu Allah yana gani Allah yana magana wanda suka ce su ba sai su ce Allah yana gani ba su yadda ba ba su kudurta wannan a ransu ba ba su yi imani da haka ba duka idan ka tambaye su su ce maka idan aka ce Allah yana da ilimi bayan adam yana da ilimi aka ce maka Allah yana gani bayan adam yana gani aka ce maka Allah yana magana bayan adam yana magana to yanzu kenan kuna so ku ce dan adam ya yi kama da Allah bayan kuma Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir to inda logic yake da cikin kwakwalen su jama'a cewa fa da muka yi Allah yana gani ba mu ce ganin sa irin ɗaya da nawa ba cewa da muka yi Allah yana da ilimi ba mu ce ilimin Allah daidai da nawa ba cewa da muka yi Allah na magana ba mu ce maganar Allah daidai da tawa ba wannan shi ne inda suka samu matsala billahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li rasulihi haqqun kuma haqqani kai na hakan wahidan da zai da tamyiz wala qur'an shi yasa idan mutum bai tsaya ya shiga gonar akida yayi noma yayi shuka yayi kuri yayi maimai yayi bayi ya sa taki ta nuna ya je ya girbe ya yanke ya tashi ya zo ya tuka ya yi bismillah ya ci ba za a samu matsalar shi wallahi kuma kuna fahimtar magana Allah shi ne dan haka malam yake cewa wata kunu bi shakki fi shay'in min umuri din kamar shakka fi wujudi salah kamar mutum ya shakka dangane da wajibin sallah أو شك في وجود الزكاة كما يدعي يجب أن يشك أيضا من سيدنا أبو بكر ناجن هو وأن أكا سامو سفير الدسكة سورة سبدا زكاة با أن قال يقول سكة زكاة با واجب لما تبقى ديتا وكرة تبقى سكة يجب سكة يجب والله با يدعي ياسنا يدي har a lokacin wasu daga cikin sahabbai suke ganin kuma sai na abu ya zaba ba ya ce na rantsi da Allah da a ce suna fitar da dabaibai igiyar daura dabba a matsayin zakka a zamanin annabi Muhammad yanzu da annabi ya mutu ya suka ce ba za su mutu ba sai na yake su aka yi sai daga baya sai aka gane ashe abubakar ba karamin kana addinin musulunci ba da wannan yakar a halin da ne saboda na saboda da bai yake su ba da har yanzu akwai wanda za su tafi da aqidar cewa zakka ba daidai ne ba haka na aikata ne amma da ya kashe wutar tun daga wancan lokaci waɗanda suke da wannan aqida duk ya bai fuffuke su gaba daya aka dawo kan addini to dar shine har yanzu kake ganin kowa ya da zakka wajibi ne ne iftarwa amma dai a zuciyarsa ya san menene wajibi ce akwai bambanci kuma da kai imani da abu ko kuma ka niyyar sa wannan kuma daban ka yarda zakka wajibi ce eh to har yanzu kai musulmi ne lokacin zakka yayi amma ka ki fitarwa eh har yanzu kai musulmi ne amma ne sabon Allah jama'a ku bai ci magana da kyau amma baka yarda ba eh to wannan kuma kafirci sunansa a dinga bambanta abin akwai bambanci tsakanin ka yarda da abu amma aikatawa baka yi ba amma baka yarda bane kwata kwata wannan kuma fitar da kai yake a da'irar musulunci gaba ɗaya jama'a ana fahimta da kyau Allah ya shirya ka shi ne ke cewa aushakin fi wujubi zakka ko mutum ya samu shakka a cikin wajibcin zakka aw shakkin fi tauhidi ko mutum ya samu shakka a cikin tauhidinsa ina ganin ma Allah da ake tawa baya ɗaya ne shi bai yarda ba innahu yakfur mutumin da duk ya kudurta haka malam rasulan yace ya zama kafiri wa shakku huwa taraddud baina amrayni abinda ake nufi da shakka shine mutum ya dinga kwangaba kwan baya tsakanin abubuwa guda nawa guda biyu yace wa nawaqidu shahadatayn hiya nawaqidul islam don haka waɗannan abubuwa da suke warware shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su ne abubuwan da suke warware musulunci sai ce da annan shahadatayn mumallatani yadkhulul mar'u bil lutfi bihima fil islam kuma waɗannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah su ne kalmomin da mutum ke shiga addinin Allah da su wa tuqu bihima wa tuqu bihima al i'tirafu bi madlulihima furta su kuma shine i'tirafi bayyana cewa ka yarda da duk abin da suka ce ai in ka furta ka ce na kai da babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne to abinda wannan take kuntawa ne ka yarda da sallah ka yarda zaka rasmi ka yarda zaka fita da zakka ka yarda zaka bi iyaye ka yarda da aure ka yarda da saki duk waɗannan abubuwan da kuke musulunci abinda ka faɗa da wannan kalmomi shine ka yarda da su da ba ku bai tsaba shine al-ijtirafu bi bi madlulihi ma ka yi ijtirafi ka amince ka gamsu ka furta da bakin ka cewa duk dokokin da wannan sahadatai din suka kafa ka yarda da su inda ka furta yasa za ka ga idan mutum ya zo musulunta in yi aka gaya masa musulunci ko kalmar shahada aka fassara masa sai a ce masa to abin da wannan ke nufi shine duk wata doka da addini ya gindaya ka yadda za ka bi ta in ya ce eh ya yadda shi kira ya zo musulunci amma da zai furta sai a masa fassara a masa bayanin wato waɗannan kalmomin sun ce giya haramun ne ka yadda giya haramun ne ya ce na yadda sun ce zina haramun ne ka yadda na yadda sun ce annabi isa ba dan Allah bane ka yadda na yadda shi kenan amma da za a lissafo ne ta giya kuma haramun ya gaskiya ne bai da amuran masu na fata kuma cuta to kuma ku gani akwai bambanci tsakanin na yadda haramun ne a mahawarar da yanayi da kuma ban yadda ma haramun bane ai an samu wani sahabin annabi muhammad da ya musulunta ya yadda musulunci ya rusa shan mai giya amma matsalar sa ne ya gagara daina annabi ce ina ne kai da haramun da ce na yadda ce ba matsala za ka da kuɗi na hankali kullum idan ya je ya bugu ya zo fadar manzon allah annabi ya gane ya kusa ya ce a kula laifi ya masa gudana washe gari idan ya dawo ya ya yi bari sai haka su annabi ya ce a sake maka har wata rana wani sahabi ya saki wannan mutum ma kan fara ma yi wuta ne kai wannan mutum akwai mutum banza ka zo a dake ka ka sake shawo a dake ka annabi sai ya ce la ta su sai da yace inna hu wallahi wa rasul in yana san Allah ko yana san manzon Allah a hakan da kare shi a kujan masoyin Allah da manzon Allah shi kenan ya zama dan aljanna gaba annabi ba da shaida kana san Allah da manzansa ba shiga wuta wala ba zai yi ba shaida ce ta manzan Allah kai kana shiga kana a fadar baka shiga ba shiga yana bukur annabi ya saka shi ya shi ka fata ku kici magana ya saka kare da mutum yadda ka ganshi kai masa addu'a ka ganshi cikin halin banza ka insha Allah shi wa kuma Allah shirya baka san matsayin da Allah ya yi masa baka san gam da katar da Allah ya masa a gaba ba in yanzu kana gansa a ranar ce Allah zai iya masa wani gam da katar da baka taba tsammani ba a dan gaba kadan ya canja daga yadda sai shi ana ta nuna mu lokaci ga ni ta arewa ku ƙara sani kun gashi ha me to ne yake gaba da to da Allah ya hakuri jama'a saboda kun ga karatu ne yana buƙatar a ce ya amma tun daga ina yake wannan mutum ka kai mutum ya to da na ka ta alƙawari zuwa ga sai kuma ba insha Allah jama'a mu hakuri da kun ya san magana kuna addu'a abin da muka ji daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tsoro da kuma cin ilimi ko cin Allah ya fi mana kafin ya addu'a ta karshe akwai abubuwa guda biyu na farko akwai malam Umar Faru a kusa ya daura aure yau an daura auren to dan ni ba samu halarta ba muna addu'a Allah ya sa albarka a ciki kuma muna addu'a da addu'ar manzo Allah da yake malam addini jama'a yana kwanci shi ne ya kamata ya zo da karatun nan amma jiya kuma ya fi da su da kuma yake gida ma daga nan su muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa wannan zazzabi